الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne daidai da daren sha biyu ga watan shawwal hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da tara ga watan Satamba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shi ne kasar na sittin da takwas daga cikin wurin zai karatuttukan fiqh sira wallafar profesa zaid abdulkarim zaid allah maraukakin sarki ya saka mishi da alkhairi mun yi karatu dangane da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bangaren da ya shafi ainihin wato al-isra'u wal mi'raj bayan da malam ya kawo mana yadda tarihin al-isra da al-mi'raj suka faru da kuma irin abubuwan da suka biyo baya a garin makka tun daga cikin muminai har zuwa cikin waɗanda suke kafirai ne na yi mana alkawari a makon da ya gabata ko a karatun da ya gabata cewa insha Allah ta'ala zan kawo mana daga cikin ainihin wato littattafai da malamai suka rubuta a baya-bayan nan waɗanda suke ingantattu dangane da matsala ta al-isra wal mi'raj akwai al-sheikh ahmad muhammad shakir imamul muhaddisi na malamin hadisi ne babba a ƙasar masar ya rasu fiye da shekaru ainihin hamsin da suka gabata ya rubuta littafin al-isra'u wal mi'raj kokarin tabbatar da abubuwan da kadai suka inganta da kuma tace su da tantance su daga waɗanda ba su inganta ba abin da yasa matsala ta isra'i da mi'raji matsala ce wadda yake ta ainihin wato faru amma har zuwa yau matsala ce wadda yake wasu abubuwa suna shigowa waɗanda ba daidai ba ne ake ƙirƙirar ƙarirai ana ainihin wato dangantawa haka kuma littafin al-isra'u wal mi'raj wa zikru ahadithihima wa takhrijaha wa bayan sahihiha min saqimiha wannan malami shine fadilatu sheikh al-allama muhammad nasiruddin al-albani rahmatullahi alayhi shi kuma ya rasu yau kusan shekaru goma da ainihin suka gabata waɗannan malamai daga baya bayan nan suna daga cikin waɗanda suka rubuta littattafai dangane da al'isra da miraj ta hanyar ƙoƙarin tacewa da kuma tantancewa da kuma ainihin tabbatar maka da irin darussan da ke cikin wannan ainihin babbar mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka muna fatar wannan matsala ta isra'i da miraji a irin yadda muke karanto ta muna bayyana ta kamar yadda malam ya ce waɗannan takaitattun bayanai da suka zo dangane da isra'i da miraji ya ce ya takaitu wajen kawo su daga bukhari da muslim da kuma musnadul imam ahmad ba don komai ba sai don kaɗai a kawo abin da yake ingantacce ne a kuma ware shi daga abin da yake bai inganta ba a ƙarƙashin wannan jama'a sai a yi taka tsantsan dangane da abubuwan da ake dangantawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama abin duk da baka tabbatar ba to kaka ainihin danganta gare shi idan hadisi sahihi ya zo a cikin ainihin sahih na ibnu hibban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar maganar da ban faɗi ba duk wanda ya faɗe ta ya danganta mini ita to sai ta tulmi zaunin shi a wuta a cikin riwayar bukhari da muslim kuwa cewa yake man ta'ammada alayya kadiban falata bawa maq'adahu min an-nar wanda biyu ganganci yin ƙarya da gangan to ya tattali mazaunin shi a wuta saboda haka a wannan zamani da Allah ya yawaita mana malamai iri iri da malaman islamiyya da malaman masallaci da malaman wa'azi da malamai kaza da malamai kaza Allah ya sa duk inda ka buɗe tashar rediyo da duk masallacin da ka kama kafin ka ji ana jan aya ɗaya biyu ka ji hadisai ana cewa annabi ya ce annabi ya ce annabi ya ce to sai a yi takatsantsa wannan ga malamai kenan da ɗaliban ilimi da masu wa'azi da limaman juma'a da sauransu ga waɗanda suke ku ba malamai ba ne ganin cewa abin ya yi arha to kan ku ji ko ina ana cewa annabi ya ce haka siddan kai ma kawai kana nan ɗan boko ba kai karatun addinin musulunci ba ko ɗan siyasa kawai ka tashi ka sharko wata magana ka ce wa annabi ya ce kaza wuta ba ka tafi in kai wasa ba a wasa da harkar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda magana annabi gaskiya ce hadisin annabi tabbas ne to idan musulmi suka ji an ce annabi ya ce sukan karbi to in ya zama ba daga annabi din bane fa kayi wa annabi ƙarya dan ka saka kanka cikin halakakku a nan duniya a ranar lahira kayi wa kanka kujerar wuta a cikin wutar jahannama don haka magana a danganta ta ga annabi sai an tabbatar an tace ta kuma wannan wani ilimi ne mai zaman kanshi idan ka san baka koyi shi ba baka da alfarmar kai magana a cikin shi baka da dalili kuma da za ka yi suka a kan shi saboda ka tsare rayuwarka ka ka je ka karanta art ka yi karatun history a jami'a baka da yancin da za ka zo kana musun kuma formuloli na physics da chemistry haka baka da yanci ka kare rayuwarka alaramma ne ko mahaddacin alqur'ani kaji malaman hadisi suna magana dangane da wannan hadisi ya inganta ko bai inganta baka ce kai da ka yadda ba baka da wannan alfarma kamar yadda yake baka da alfarma dan kayi digiri akan harshen arabiya ko kuma akan wani abu da ake kira islamic history ko islamic law kaji ana magana akan ilimin hadisi kai magana sai in kayi shi duk iya karatun professor a ainihin biology ba shi da yancin da zai zo yana magana a cikin harkar injiniyari har yana kalubalanta ko kuma yana musun abin da waɗanda suke professionals ne a cikin wannan injiniyarin suke magana haka duk kwarewarka a geography idan ka je wasu suna magana dangane da abin da ya shafi harshen hausa baka da ilimi a kan shi kuma dole ka ja baki kai shiru saboda haka dole ne mutane su san cewa ba abu ne mai sauki da kace manzon Allah ya ce ba abu ne mai sauki ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yasa manzon Allah ya gargadi ne din yawa sallallahu alaihi wa sallam wanda duk ya faɗi magana ya danganta da shi wa kanshi tattalin wuta to wannan matsala ta Isra'i da Mi'raji jama'a matsala ce wanda yake kamar yadda nake karere sun yawa a kanta kaga dai tukuna a cikin shari'a ba a ruwaito daren da aka yi isra'i da mi'raji cewa shine daren kaza ba ba a ruwaito cewa wannan daren shine daidai da daren kaza ga watan kaza kaza kaza ba a ruwaito ba za ka zo ka ji amma za ka ga har celebration mutane suke yi har bukukuwa mutane suke da wannan daren to wannan ba shi da cikin addini wajibi ne sai a tsaya a tsantsan a tantance addini ya zama tsantsa za a yi shi ne da Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din tsantsar addini aka ce ai wa Allah ta taccen addini ala lillahi dinul khalis tsantsar addini ta tacce ana yin shi da Allah ne don haka duk wani abu da ya zama tarka tarka ne ko duk wani abu da ya zama gurɓatacce to ba a yarda ya shigo cikin addinin musulunci saboda a cikin hadisin Ahmad da ya inganta Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballahi wa sunnati taraktukum ala al-mahajjati al-bayda laylaha ka nahariha la yazighu anha illa halik manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace na baku akan hanya fara kar yadda take da rana da haske haka take in dare yayi wanda biyo bita kuma baya halaka sai duk inda ka ga duk inda ka ga rashin dacewa da rashin cancanta da addini to ba na musulunci ba ne wani abu ne daban aka shigo da shi cikin addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya taimake mu to bayan da malam ya karantar da mu wannan ainihin hadisa ta Isra'i da Mi'raj sai yake cewa nakifu ma'a khabar al-Isra'i wal Mi'raj لنستفيد منه الفوائد التالية سن saurara. mu tsaya a inda labarin ainihin isra'i da mi'raji din nan yazo domin mu amfana da wasu fa'idoji da su masu ɗimbin yawa kamar haka ma'ana wannan darasi akan isra'i da mi'raji jama'a yana ɗauke da darussa masu ɗimbin yawa al'ula darasin farko لم يرد في تحديد تاريخ الإسراء والمئراج مستند يعود عليه لم يرد في تحديد تاريخ الإسراء والمعراج mustanadin ya'udu alaihi yace dangane da tarihin yaushe ne isra'i da mi'raji ya faru keke da keke to babu wata madogara da za a iya jingina da ita wadda ainihin ta zo babu wata madogara game da tarihin cewa tahdid ranar kaza ko daren kaza ga wata kaza babu wani dalili da ya zo ingantacce wanda za a iya dogara da shi hadisan da ka bi su mun karanto annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin bai ce a daren kaza ba bai ce a watan kaza ba masu riwayar hadisin ba su faɗi ba wani zalika kasar alkhilafu fi hadhihi almas'ala to dan haka ne sai sabani ya yawa a cikin wannan mas'ala domin duk abin da yake bai zo da isnadi ingantacce da shi ake yin sabani tun da kake baka taɓa jin musulmin da yake sha ɗaya ga watan shawwal ne ranar babbar sallah ba a ranar karamar sallah goma ga watan afuwan goma ga watan zulhijja shi ne ranar babbar sallah ba taɓa samun wanda ya ce sha ɗaya ga watan zulhijja ba yaushe ne ranar sallah karama ita ce ranar ɗaya ga watan shawwal ba ka taɓa jin wani ya ce maka biyu ga watan shawwal ba me yasa saboda hadisi ya zo ƙarara ya bayyana duk abin da ka ji an yi saɓani a kan shi dalili ne akan cewa babu madogara guda ɗaya don haka maganganu suka yi yawa kamar ranar haihuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu sun ce an haife shi tara ga wata wasu sun ce an haife shi sha biyu ga wata wasu sun ce an haife shi sha bakwai wasu sun ce an haife shi ashirin da bakwai wasu sun ce an haife shi sha tara ga wata na rabi'in al-awwal kenan wasu kuma da suka tafi suka ce a cikin watan azumi ne aka haife shi duk ne ne kawo haka saboda ba a roke ba a cikin hadisi don haka sai dai wannan ya ce ina ganin kaza ne ina ganin kaza ne na daga cikin dalilan faruwa haka shine saboda babu wata ibada da aka rataya a cikin waɗannan ranaku idan akwai wata ibada da aka rataya ta musamman addinin musulunci zai kiyaye wannan rana keke da keke da isnadinta ba musulmin da ya taɓa cewa ranar takwas da wata za a hawa arafa ranar tara ga wata ake hawan arafa ranar goma ga wata ita ce ranar babbar sallah babbar sallah wata zulhijja ranar ɗaya ga wata ita ce ranar ainihin sallah karama me yasa nassoshi sun zo akan haka don haka babu sabani yace to sakamakon rashin samun dalili ingantacce da za a iya dogaro da shi shi yasa ainihin wato sabani yawa a cikin ainihin wannan matsala wa ta'addadat al-aqwal sa'annan maganganu maganganu suka yi ta'addu suka yi yawa fiha a cikin wannan mas'ala wa hadha yadulluna kama qulna fi tarihi mawlidi yace wannan kamar yadda muka faɗi game da tarihin ranar haihuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama anna lailatal isra'i wal mi'raj wannan dare na isra'i da mi'raji laysat laha afdaliyatu ala sa'iril layali fil 'amal ba su da wani bambanci ba su da wani ko wajen aikata wasu ayyuka sabanin sauran garare haka muka faɗi a baya kasantuwar ba a ruwaito ranar haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallama da isnadi ingantacce ba me yasa saboda babu wata ibada da aka shar'anta ta musamman a wannan ranar amma duk wata rana a musulunci da aka shar'anta ibada to lallai da wannan rana ba da an ruwaito ta da ingantaccen isnadi kuma ba za ta taɓa wuce cikin sahihul bukhari da muslim ba amma an kaga abu ya kai lalibi a ce to ai wani ya ce to ai ina tsammanin wani ya ce to ai ni a zato na wani ya ce ka ba babu wani dalili ne ingantacce da aka samu shi ya jawo duk wannan cece ku ce din ina fata an gani don haka fala yushra fi tilka al-laila mazid ibadatin ba a shar'anta ƙarin wata ibada a cikin wannan dare ba sawa'un akanat tilka al-ibada salatan am umara am sadaqa wannan ibada ko sallah ce ko umara ce ko sadaka babu wata sallah ta musamman a daren Isra'i da Mi'raji babu wata umara ta musamman a wannan dare na Isra'i da Mi'raji kamar yadda babu wata sadaka ta musamman a wannan dare na Isra'i da Mi'raji walau kana li tilka laylati afdaliyya da a ce wannan dare yana da wata falala khassa ta musamman fil ibada a wajen ibada la buyyinat lana bayanan yaqta'u shakku wa yuzilul khilaf da an yi mana bayani bayani wanda yake warkakken bayani wanda zai yanke duk wata shakka ya kafa shakka wa yuzilul khilaf ya yanke duk wata shakka kuma ya kawar da duk wani sabani don haka tun da kaga an bar magana a buɗe wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wancan ya ce kaza dalili ne akan wannan dare na isra'i da mi'raji ba a shar'anta wata ibada ba don haka sai ai kakafan ɗan jama'a ita ibada kofar ta a rufe take sai in an ce kai mu'amala ce kofar ta a buɗe take saboda ita ce asali tun kafin annabawa su fara zuwa sun samu mutane suna cin abinci mutane suna shan ruwa mutane suna sa tufafi mutane suna yin bacci mutane suna kasuwanci mutane suna yin duk harkoki na rayuwar yau da gobe to waɗannan irin harkoki a musulunci sai ka ci gaba da duk abin da ka saba ci da sha sai abin da shari'a ta ce kar ka ci kaza kar ka sha kaza kar ka auri mace iri kaza kar ka sanya tufafi iri kaza saboda ibada ce ita ba kofar ta abu da take amma mu'amala ce amma kofar ibada fa a rufe take kar ka sake kai wata sallah ko an ce maka kai kar ka wani azumi sai da umarni ingantacce haka duk abin da ya shafi wani nau'i na ibada an hana ka daga yi sai abin da aka ce maka kai jama'a ko kun fahimci wannan a ƙarƙashin wannan wannan dare na isra'i da mi'raji ba a ruwaito shi ta hanya ingantacciya ba za ka zo ka ji manyan malamai ma za su ce ko da ta hanya mai rauni ma ba a ruwaito ba ce ce ku ce ne kawai na malamai ma'ana babu hadisi ko da hadisin ma da bai inganta ba na haka kowa ya kama lalibi a ƙarƙashin haka to babu wata ibada ta musamman da aka shar'anta قال القسطلاني الإمام العلامة القسطلاني ɗaya daga cikin malamai ne da suka rubuta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama mai suna al-mawahib al-libaniyya malamin ya ce naqalan an shaykh abu umama ibn naqash ya ɗauko magana da wani malami mai suna shaykh abu umama ibn naqash malam abu umama ta yace wai amma lailatul isra'i falam ya'ti fi arjahiyatil amal fiha hadithun sahihun wala da'ifu dangane da daren isra'i babu wani ainihin wato hadisi ingantacce ko mai rauni wanda ya zo wanda yake rinjayar da a yi aiki na ibada a cikin wannan dare na musamman ولذلك لم يعينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بل هكا النبي بيعين ورنا بريد صحابين شبا ولا عينها أحد من الصحابة بإسناد صحيح haka kuma wani daga cikin sahabbai bai ayyana wannan ainihin dare da wani isnadi ingantacce ba wala sahha ila al'an har zuwa yanzu kuma babu wani abu wanda aka samu wanda ya inganta wala ila an taquma sa'a haka har tashin duniya ba za a samu wani abu wanda ya inganta da fiha shay'un wani abu ko kwaya daya wa man qala fiha shay'an duk wanda ya wata magana dangane da falalar wannan dare fa inna ma qalahu min kisihi ya faɗi daga cikin bugun shi ne amma ba bugun ilimin annabi ba limurajjahi zahara lahu saboda wani dalili da yake gani ya karkata gare shi ista a nasabihi wanda shi yake ganin ya nasu da wannan dalilin ولهذا دم هكا تصادمت الأقوال فيها maganganu suka yi karo da juna dangane da wannan dara don wani zai zo ya kirkiri wata maganar ne ya faɗa sai ce ya gamsu da ita a daidai lokacin da wani ya faɗa haka sai kuma wani ya sake faɗin wata maganar sai ce shi ma ya gamsu da ita sai kuma a ji abin ya yi karo to tambayar da za a yi waɗannan masu maganganu biyu ko uku ko goma ko makamantan haka shin isra'i da mirajin sau nawa aka yi sau ɗaya ne fitin da sau ɗaya ne me ya kai a yi saɓani haihuwar annabi da aka yi sau nawa aka haife shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama sau ɗaya ne to dan ne wani zai ce fara ga wata dan ne wani zai ce sha biyu ga wata dan ne ne wani zai ce sha bakwai dan ne wani zai ce sha tara me ne yasa wani zai ce ashirin da bakwai me yasa wani zai ce a cikin rabi'in al-awwal dan ne wani kuma zai ce a cikin watan ramadan idan akwai nafsi tarara me yasa za a bar nafsin a koma a yi sabani wannan sha biyu da watan ainihin rabi'in al-awwal da ake gaya muku babu hadisi akan haka ingantacce babu hadisi da ifi magana ce ta kunniya girmi kaka an haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin mutane ne waɗanda suke ummiyai su ne larabawan makka rubutu da karatu da documentation of history and events rubuta tarihi da faruwa abubuwa bai bayyana cikinsu ba sai in wane ya zama babba ya waye gari ya zama kaza sai a ce yaushe ne aka haife shi sannan sai aka gano ya tabbata an haife shi a shekarar da abrahata ya kawo hari na zuwaye a garin nan irin haka ne yanzu an haife ka 1960s 1970s ko 1950s in ya zama gidanku ba 'yan boko ba ne gidanku ba 'yan arabiya ba ne manoma ne ko makiwata ko 'yan kasuwa waɗanda ba su damu da documentation ba ba za ka zo ka tambayi mahaifinku ba ba kana da takardar siyan gidan nan ko to idan da ya aje ta ba amma dan dole da ka tambaye shi har rediyon shi har agogon shi daidai na amfani da sai ka ga yana da fayil guda da yake fayilin dukkan abubuwa haka ne ko ba haka ba sai da haka da za ka zo ka tambayi mahaifinka ba zai shi aka haife ni sai ce san da ɗan lehu da ɗan pc suka yi faɗa a garin nan abin da zai ce maka kenan to ɗan lehu da ɗan pc yaushe suka yi faɗa kuma a wacce rana idan har an samu wani katafaren abu ne da ya faru sai ke ka gano yadda aka kashe mutala ran da aka kashe mutala to ran nan aka haife ka to kai dan boko ne sai ka koma sai ka ce 15th January 1976 kenan ka ga ran da aka karbi mulkin kai din nan eh to ran nan aka haife ka to wannan shine zai taimake ka kawai amma zai ce maka eh to shi kenan sanda aka haife ka eh sanda Obasanjo zama shugaban kasa yaushe lokacin head of state ko kuwa lokacin president in ya ce maka lokacin head of state yana mulkin soja wacce rana ga watan kaza haka shi yasa dukkan su su annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar da Osman da sauransu dukkan su da za ka samu tsotsa da tsotsa date of birth din su ba amma lokacin da suka rasu saboda a lokacin musulunci ya zo da ilimi ya zo da documentation kuma sun bayyana manyan mutane a tarihi da ba a taɓa samun irinsu ba madalla yanzu yanzu sai aka rubuta don haka in aka zo magana yau sha'annin sallallahu alaihi wasallam ya rasu sun san lokacin sun san sa'ar sun san ranar sun san komai saboda a lokacin ilimi ya faru to amma babban hikimar da muke so ka gane shi ne a nan saboda babu wata ibada da aka shar'anta ba da akwai ibada ta musamman ba za a tabbatar da ranar domin a san wacce rana ce za a rinka yin wannan ibada so da gaskiya saboda Allah kun ji dangane da Isra'i da Mi'raji malam ya ce walan yathbutu al-amru fiha ala shay'in kuma babu wani umarni da ya tabbata a cikin wannan dare na Isra'i da Mi'raj cewa ayi ibada kaza ko ayi salatin kafa kaza ko ayi zikirin kafa kaza walau ta'allaka biha naf'un lil umma malam yace da akwai wani abu wanda yake da alaka da amfanar al'umma walau babra ko da daidai da girman kwaya hatsi ne لبينه له نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم da annabin tsira da aminci annabin su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya bayyana mana abin da yasa anan saboda malam yana maganar sahabbai ne yace da a ce a wannan dare akwai wani abu da aka alakanta shi na amfani da al'umma da a wannan dare annabi ya bayyana musu ga abin da za su wannan magana tana nan a cikin al-mawahibul lubaniyya a cikin mujalladi na uku shafi na sha hudu littafi ne mujalladi hudu muna nan da wannan littafi a wannan makaranta ta mu lillahi alhamd wa naqala ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala an shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah ta'ala qawluhu ibn al-qayyim ya ba da labarin maganar da ya samu daga malamin shi ibn taymiyyah cewa lam yakun dalilun ma'lumun ala lailatul isra'i wala shahriha wala ala ashriha wala ala ayniha بل الدخول في ذلك منقطعة مختلفة ليس فيها ما يقطع به ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ويظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره abinda ibn al-qayyim yace malamin shi ibn taymiya ya faɗi magana tana nan azabi ma'ad mujalladi na ɗaya shafi na hamsin da bakwai ita ce lam yakun dalilun ma'lumun ala lailatul isra'i wala ala shahriha babu wani dalili a shar'ance wanda ya tabbata dangane da sanar da daren isra'i haka nan babu wani dalili da ya tabbata dangane da tabbatar da watan isra'i wala ala ashriha ko kuma ma cikin goma ta farkon wata ne ko goma ta tsakiya ko goma ta ƙarshen watan ba abin da ya tabbata ina fata an gano sannan wala ala ainiha haka nan kuma dangane da keke da keken bayyana cewa daren ballin da ƙoli fi zalika min qati'a maganganu duk da aka ciro akan haka maganganu ne da tsirarru da tsatsu mukhtalifa kuma masu saɓani da juna laisa fiha ma yuqta'u bihi babu yadda za a yanke hukunci da ita dukkan su maganganun zato ne ولا شرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره sannan ba a ainihin wato samu wata shari'a da aka kafa wa musulmi wadda take keɓance wannan dare wanda ake zaton cewa shine daren isra'i ba da kiyamin ko a ce an shar'anta musu yin kiyamin laili wala ghairihi ko kuma wata ibada ta tazmini da zikirori ko wasu sadaka ba samu wannan ba maganar da ibnu taymiya ya faɗi kenan yau fiye da shekara ɗari shida da ta wuce shi ko wancan mai mawazin al-libaniya ya faɗi wannan magana fiye da shekaru ɗari biyar da ta gabata wa ma ya ataqidu ba'd al-amma maganar da wasu waɗanda suke jahilai ce ke ƙudin cewa suke cewa annal isra'a kana fi rajab wai a cikin watan rajab ne aka yi isra'i din faqad qala shaykh ash-shanqiti الشيخ العلامة محمد بن أمين الشنقيطي يا فديتي لم يثبت من طريق صحيح ولا حسن أن الإسراء كان في رجب باب ون أبو ثبتت إن لم تتيا حنيا كوكتاوا cewa shi isra'i din nan a cikin watan rajab aka yi shi wato watan da hausa ke cewa watan azumin tsofaffi wal mawarid fi zalika maganganun da suka gangaro game da haka la asla lahu ba su da asali wannan magana shankidi ya faɗi ta a cikin littafin shi mai suna manhajin tashri'il islami wa hikmatuhu a cikin ainihin wato shafi na talatin da ɗaya abinda muke faɗi jama'a yake karatun yanzu ya fara fita a loudspeaker kowa yana ji mun lamince maka duk wani littafi da ka ji mun hujja da shi a wurin nan in Allah ya so muna da shi a cikin makarantar nan ba sai an je wani gari ba duka daga yau da muke wannan magana har kullum a rayuwar duk littafin da ka ji mun ce a duba littafi kaza insha Allah ta'ala muna da shi wannan garanti ne ko tantama kakkai sai dai ka ce insha Allah tahqiqan la shakkan إن شاء الله دون الله يقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله اذكر ربك إذا نسيت نحك دي ودن اللي تتفيد جماعة كوكي جنس كم هنا حجة بسوء مكران تنو haka duk wani littafi da kaji mun yi hujja da shi shekara talatin da ɗaya da ta gabata a cikin kasusuwan da ke muna da shi wannan littafin alhamdulillah wannan kuma wata ni'ima ce ta Allah wadda muke ƙara godiya da Allah a kanta Allah maraukakin sarki ya taimaka asaniya darasi na biyu da za mu ɗauka dangane da ainihin wato wannan to kafin darasi na biyu din nan bari ai ana wata ga wata gabana nan littattafai ne kusan guda takwas ko fiye da haka waɗanda kowane ɗaya daga cikin tafan nan kana buƙatar ka je ka karanta shi waɗannan littattafai dukkaninsu sun tabbatar da cewa ibadoji da ake yi a cikin wannan dare na isra'i da mi'raji dukkansu bid'a ne ga wannan littafi mai suna lafa'iful ma'arif fil mawasim al'am min al-wada'if wanda al-imam ibn rajab al-hanbali yayi ya rasu tun hijira na da shekara 795 ma'ana yanzu in ka lissafa a cikin shekara ɗari bakwai ɗan kaɗan ne babu da rasuwar wannan malami ya rubuta wannan littafin a cikin shi ya tabbatar da cewa waɗannan ibadoji da ake yi baki ɗayansu bid'a ne a cikin wannan ainihin wato gari haka littafin tambihul ghafilina a amma ba tambihi za ku dinan ka wanda ya yaɗu a Najeriya ba a'a wannan an a'malin jahilina wa tahdhiru salikina min a'malil halikina al-imam al-allama Ahmad ibn Ibrahim ibn Muhammad ad-Dimashqi wanda aka fi sani da ibn Nahas ya rasu hijira na da shekara 814 shi kuma yanzu shekarar shekaru shida da wani abu da rasuwa a cikin wannan littafin ya tabbatar da cewa ibadojin da ake a wannan dare na isra'i da iraji bidiyoyi ne haka nan gaba dai gaba dai babban malamin al'imam abdurrahman bin al-jauzi wanda ya rasu hijira na da shekara ɗari biyar da ainihin wato casa'in da bakwai shi kuma kusan shekarar shekaru tara da rasuwa ga littafin shi mai suna talbisu iblis yace duk waɗannan ibadoji da mutane suke a wannan dare to rudani ne iblis kawai ya saka musu don ya rikita su amma tun da shari'a mata ce a yi ba to ka yi ina fata an gane to sa'an nan sai kuma aka taho ƙasa ƙasa kaga ga wani malami nan yace as-sayful qati' lin-niza' wannan malami mutumin ƙasar Sudan ne ba fulatanin ƙasar Sudan mai suna Muhammad al-Marzuq ibn Abdul Mu'min al-Fallati kashi da fulatanin Sudan ne ya rubuta wannan littafi sunan littafin takobi ne yanke jayayya a cikin wannan littafi ya kawo bayani dangane da cewar wannan ainihin ibadoji da ake yi bid'o'i ina fata an gane haka nan gashi gabade-gabade daga baya-bayan nan aka samu wani malami da shi rubuta bida'u wa akhta'in ta ta'allaqu bil ayyam wa shuhur wannan malami yana nan da ran shi yanzu yana magana dangane da wasu bid'o'i da wasu kurakurai waɗanda aka ware wasu daruraki da wasu ranaku da wasu watanni ainihin ana yi sannan al'ayad wannan al'ayad kafin mu wuce tukuna wannan mai suna ahmad ibn abdullahi السحيبي باشي شي ربط السليبي عفوا السليبي باشي ربط wannan da muka gabatar bid'a wa akhta sannan sai kuma addaktor Sulaiman ibn Salim as-Suhaibi shi kuma al-ayad wa asaruha ala al-muslimin irin yadda idina suke da tasiri ga musulmi to a ciki ya bayyana idina na musulunci shine babbar sallah da karamar sallah to su ne ranaku na celebration amma babu wani celebration wai happy new year in islam this is an act of innovation wannan bid'a ce don haka a ce wai watan al-muharram ya zo sabuwar shekara ta shigo ta musulunci zai kaga ana ta buga wasu takardu ana wani celebration yara suna yawo da ainihin rubutu a cikin bokiti da jarka ana sha ana ba da sadaka ana cewa bana za a yi mutuwar 'yan takara Allah ƙarya ne wai ba ku labari ƙarya ne idan suka dubi bana suwaye suke facaka da kuɗi sai su ce za a yi mutuwar irinsu don su ta fito da sadaka suna bayarwa wannan ƙarya ne jama'a ba addini ba ne sannan ga littafin kamusul bida wanda malam nasiruddin al-albani ya daɗe ya ne wa al'ummar musulmi alƙawarin zai rubuta ya rubuta wannan littafi kusan shekaru 60 da suka gabata ga shi kamusul bida shi ma a ciki duk akwai waɗannan bayanai sa'an nan gabade gabade malam aiman al-muzayyib shi kuma bida wa mukhalafatun la asla laha istihada bihan nas wasu bid'o'i da wasu saban Allah waɗanda mutane suke sassauci game da su a ciki duk sun yi waɗannan bayanai to kana buƙatar fa ka sha dare ka ainihin bi waɗannan littattafai kaf ka karance su kafin kai kuma ka ga cewa da menene da wace fahimta za ka fito amma idan mun karanta kai kuma da ka karanta ba yanzu ba ka da guts ba ka da ƴanci ba ka da alfarman da za ka ce ba haka ba ne sai ka karanta ta kuma ɗaya bayan ɗaya sannan a ce to kai comment akan abin da ka karanta ina fata ga wannan shi ne tsarin ilimi amma ba ilimi ba ne wane ce a duba wuri kaza kai ba ka duba ba kai kuma ba ka kawo inda za a duba ba kuma ka karyata kawo musulmi jibiyar kenan babu wannan ku a cikin formula ina fata an gane saboda haka jama'a waɗannan ibadoji galibi a nan najeriya waɗanda suke raya su su ne 'yan shi'a ta hanyar ainihin kawo waɗannan irin ibadoji a cikin waɗannan darereki to ba addini ba addini a tsaya a yi abin da ya zo a cikin alkur'ani da sunna kadai duk abin da ya wannanci wannan tokar ayi daga ƙarshen fika-fika tik ku karanta littafin ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a da kuma bayanin bid'a shaytaniyya allati ahdathaha an-nasu fil millati muhammadiyya ta shehu usman dan fodiyo wadannan tafai guda biyu dan fodiyo ya rubuta su kuma biyayi rawa akan waɗannan bid'o'i don haka jama'a wajibi ne a bar bid'a domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa fa inna kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar duk wata bid'a bata ce duk bata kuwa a wuta take hadisi na sahihi yana cikin sahihu muslim da sunan nasa'i Allah ya taimaka asaniya darasi na biyu da muke fa'idanta a cikin ainihin tarihin isra'i da mi'raji الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قصته الإسراء ودن سكا قرية من ذن الله دنجني دلابار بيبارنا إسرائيل wattaba'adu wuqu'ahu kuma suka ce ba zai yi a ce Isra'i da Mi'raj ya faru ba a dare ɗaya a ce an ɗauke shi daga ainihin maka an kai shi birnin Qudus a wannan daren kuma an tafi da shi har saman bakwai an dawo a dare ɗaya suka ce ba zai yi ba kun gani ko jama'a abubuwan al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tsarin suke yanzu in kuka yi ban kwana da mutum gari ya waye aka fito sallah asuba sai ce maka mun je Lagos mun dawo ne a daren jiya me za ka karyata jirgin sama idan ya tashi daga variyan nan zuwa Lagos minti nawa ne yake kaf minti ɗari minti sittin ne yake minti sittin daga Zaria shine awa ɗaya daga Kaduna minti nawa yake minti hamsin yake yi minti hamsin nake yi to yanzu in yace ya je lagos da ya je lagos kuma an tara mutane ya yi musu bayanai kamar na minti ɗaya a talatin zuwa awa ɗaya sannan aka sake hawo jirgi aka sake dawowa zuwa ƙarfe hudun dare yanzu ba shi ya fito an yi sallah asuba a yanzu za ka iya karyata wannan za ka iya karyata ba wannan jirgin sama kenan waye jirgin sama mutum ne jirgin sama sannan jirgin sama kafin a haushi sai an gwada kaza sai an gwada kaza sai an gwada kaza wannan tafiyar kuwa an zo da ita ne har cikin masallacin ka'aba aka ɗauki annabi aka ɗora shi a kanta sallallahu alaihi wa sallam ka duba ba wani pilot ba ne wanda ya graduated daga aviation college of technology wane ne ya tuka wannan tafiyar mala'ika jibrilu sannan karkaranta ita taguwar ne aka ce game da ita ita wannan buraka aka ce inda idan ta ya tuke nan take aje kofatanta idan ka karanta physics za ka iya gwada gudunta da ne da sound da ƙara ƙara shi ne abu mafi gudu a yau a cikin fasaha to ƙara kuma yana tafi tare da inda idan halitta ya gani wannan formula ce a cikin physics ko duk wanda ya karanta electrical electronics engineering ma'ana shine inda idan ta ya fike sai ka duba yanzu a aje ka a fili ina ne kake ganin idan ka yake fikewa saboda nisa ne fa sai ka ga sama ta haɗe da ƙasa to inda sama ta haɗe da ƙasa ɗin nan shine iya tsawon ganinka to ka kaddara wannan taguwar ba da aka zo da ita daga aljanna aka zo da ita ya kake ganin site ɗinta idan ta ya kake ganin shi tana jin irin naka ne taguwar aljanna ce sannan wannan taguwar wane ne direban ta malaika jibril waye fasinjan ta sallallahu alaihi wa alihi sallam da kake tunanin gudun wannan taguwar saboda haka ba abin a kayyata shi bane kaga yanzu wannan matsalar idan yanzu ne wani malami ya ce jiya da daddare ya je wuri kaza ya dawo aka ce a mai a jirgin sama ko a presidential jet sai a ce ya sai mai wannan wani bakon abu ne a ba wani bakon abu ne abin da yanzu za ku sallama da mutum can an jima sai ka biya bugo maka waya karfe hudu na najeriya sai ce ba ni a gaban ka'aba amma tare kuka yi sallar isha da shi a nan najeriya amma sai ce ba shi a gaban ka'aba sai ka ce kai wani kai ka sa hannu a ka irin ƙurayshawa kai ma ka zama ƙurayshawa ina fata an gano waɗannan da suka kare ta manzon Allah suka nuna cewa ba zai yi a ce a dare ɗaya a yi wannan tafiyayya ba غفلوا عن شيء مهم في الآية sun gafala game da wani abu mai muhimmanci a cikin aya Allah subhanahu wa ta'ala ya kudu subhanan ladhi asra bi abdi Allah mai tsarki da daukaka cewa ya tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafi da bawan shi annabi bai ce na je ba ya ce Allah ne ya kai shi to me ake mishi game da iyawar Allah Allah ba zai iya yi ba annabi bai ce na je ba Allah da kanshi cewa ya asra bi abdihi Allah ne ɗauki bayan shi ya kai shi wallahu jalla sha'anuhu huwa alladhi asra bi abdihi Allah ne ya ɗauki wannan bawan nashi ya kai ولم ينسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإسراء إلى نفسه wannan Allah bai danganta Isra'i da kanshi ba bai ce na je ba cewa ya an kai ni فالذي يكذب بالإسراء وما توندك قرية إسراء ويستبعده كما يكمون نيسا تاوي وأبو يتيب ذيبا إنما يطعن في قدرة الله سبحانه وتعالى ينا عين نمواتو سوكا نجمع دعيكم الله نزلتي بدوكك وليس في قدرة الرسول صلى الله عليه وسلم باينا مسلم دنجن دا إيكم منظر الله مثال idan yanzu ka taso a unguwarku ko a garinku sai ka ce jama'a kun san Allah ya ba mu kuɗi ko Allah ya ba mu mulki ko Allah ya ba mu ilimi sai ka ce a kai ne menene ne ruwa cewa ya Allah da cewa ya jama'a kun san cewa na samu kuɗi saboda na iya kasuwanci kun san cewa na samu ilimi saboda ni wani to yayi aqida qaruniya aqidar qaruna qaruna ne yake cewa inna ma utitu ala ilmin indi da Allah ya bashi kuɗi badadin ya ce Allah ya bani sai ya ce wannan kuɗi an bani su ne saboda ina da ilimi to wannan ne Allah baya so duk wata barwa gaba ɗaya wace yin ta Allah ta duk sanda ka tashi za ka bayanin ta ka ce Allah ya baka to duk wanda ya faɗa da kai akan wannan bayar da Allah yake yi shi sa ka ga malamai suka ce alhasidu la yasudu wa la yanalu al-maqsuda mai hasada ba zai taɓa zama shugaba ba kuma bukatar shugaba ta taɓa kaiwa ga biya ba domin mai hasada ba ga wanda yake da bayar yake wa hasada ba wane ne ya bada ƴaƴa ya ba da ilimi ya ba da mulki ya ba da jama'a ya ba da sarauta Allah in ka goma ka ne mai hasada to kane da wato nan abinda za ka duba da ɗan adam na ba kan shi ba sai ka gan wannan mai rauni ne ka je ka kalli wani jannan gaba ɗaya sai ka sa tafi guda ka riƙe shi haka ne kuma haka ba sai ka gan shi ɗan quiet to amma kuma ne shi ne yake da power a jihar to yanzu shi ya ba kan shi Allah ne ba shi ka je ka samu wani mai kuɗi sai ka je ka same shi ana alhaji wani alhaji wani sai ka ga kujerar da yake zaune cikinta ta mishi yawa sai ya buɗe babbar riga ta cika sauran gurbin haka ne ko ba haka ba ba ƙarfi ne ke bayarwa ko cika eh ba wanda yake wanke mai mota ko wanda yake mai gadi da shi ya fi cancanta don ba zan shi ɓarke ke wata zan shi ɓarke ke ne ba da kofar saboda haka Allah ne ke bayarwa don haka wannan bayyar a lokacin da kake ƙaryata Isra'i da Mi'raji ba daga annabi kake ba ba da annabi kake ba sallallahu da Allah kake sannan kuma ka ja wa kanka jafa'i shine ka toshe kafata ka samun bayyar wannan haka take ga duk wanda ya hasada ga gama garin kowa da kowa balle wanda ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam الثالثة درس نأكو وقع في الإسراء والمعراج العديد من الآيات أتكلم من تاريخ الإسراء والمعراج آيوي ما سيوا سنفاو واتو آيوي أنا أنا نفي وصل الأمر عن التاريخ الخارقة للعادة وأبدا تكسابة العادة أيضا تكلم سكون ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه yana kwance kamar yana bacci kamar ido biyu sai ji an tashe shi sai da an kawo wannan dabba ita dabbar na farko tukuna abin da ya fara saba wa al'ada shine daga aljanna take dabba daga aljanna ka taɓa ganin ta ba ka taɓa ganin wata mota ko wani babur daga aljanna ba ka taɓa gani ba abu na farko wanda ya saba wa al'ada kenan abu na biyu yadda halittar dabba take ita ba jaki ba ita ba doki ba ita ba alfadari ba ita ba kaza ba aka ce tsakanin kaza da kaza take sunanta buraka baka taɓa jin akwai wata buraka ba in ba ita ba sannan bibiyar da aka ce take gudu sannan bibiya ne ne driver ta sannan bibi irin to waɗannan irin abubuwa da suka faru a daren Isra'i da Miraji aka taso annabawa ya tattauna da su ya wuce suka gaisa da wani suka gaisa suka tattauna da annabi Musa suka kai suka komo waɗannan abubuwa ba a taɓa wani ɗan adam haka ba a cikin halittun Allah gaba da kuma wani abin mamaki ba a taɓa samun biyan matsalici ma ya taɓa ƙarya irin wannan ba to zai yi mutumin da bai taɓa wa jama'a ƙarya ba ya zo ranar tsaka wa mutane ƙarya ya wa Allah ƙarya a wurin mutanen da suka san shi mai gaskiya ishe sa gaskiya sun wanta gronami wasu manyan kafirai da makiya manzan Allah suka rubuta littattafai ya rubuta littafin shi da turanci ya sa mai Muhammad at Mecca duk waɗannan ƙarerai babu a duk wani ɓangare na tarihi manzon Allah sai da ya ƙaryata duk wani wuri sai da ya fito da shubha duk wani wuri sai da ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kage Montegronomy amma malaman musulunci ba su kyale shi ba so many of them not so many rejoinders an rubuta rabbobi da yawa duk muna nan da su a makarantar nan sannan in kana son ganin da yawa daga waɗanda suka sa a intanet ka buga www.sultan.org s u l t a n o r g sultan.org za ka Ahmed at Makka amma malamai sun mai rabbi da turanci an yi da faransanci an yi da jamusanci an yi da yaren indonesia an yi da larabci ba don in ka faɗo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka faɗo tashin alkiyamar musulmi ne ka faɗo jirgin lahi manzon Allah yana da rai ko ba shi da rai ba ka taɓa shi musulmi da ba su ƙyale ka ba صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تشير مالك كثيرا وفي ذلك يقول ابن حجر رحمه الله تعالى babban malami ibn hajar Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ga abin da yake cewa dangane da irin waɗannan ayoyi da suka faru a daren Iraji daren Isra'i yace wa jami'u ma warada min shaqqi sadri dukkan abubuwan da suka zo dangane da Isra'i tun daga tsadar kirjin shi واستخراج القلب وفتو دزوت ليش دوانك كذا أكي وغير ذلك عندما ودنس الأمر من الأمور الخارقة للعادة ما الأمر أن تتفاعل العادة مما يجب التسليم له سنة بسكين أبوزون دي يجب أسلم مسلم دون التعرض ba tare da an yi ainihin wato ganganci da sarfi domin tun kuɗa wannan abin ba an hakikatu daga hakikarin shi karkace annabi ya ce ya ga an tsaga zuciyar shi an fito da zuciyar an wanke ta an ɗebi ainihin hikima da ilimi an zuba sannan an kawo an ɗinki karka yi musu kun ga waɗannan abubuwa yadda advent of modern technology in medical science بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وازيون من بعض المسلمين يزور فإن أحد دعوه بعد إذا أنت إن من الموضوع أطيع من المتاكد من شرح الأربعون حديث ومقدمة تفكير مسلم أنا عند دعم كاو تاريخ المقدمة ذا أثار كراتين صحيح مسلم مع الإمام مسلم ابن الحجاج amma a gobe a irin wannan lokacin karfe hudu da rabi zuwa karfe shida insha Allah ba irin asibitocin ka dan Najeriya kai kan rahmatullahi alaika da an fara ma ba a dauke ita ka mutu ba na garin ku ba ana magana duniyar da fasaha ta ci gaba inda ake ayyuka yau fasaha ta kai da haka sannan yanzu akwai ne akwai e-medical yanzu duk waɗannan abubuwan sun zo ni da kaina ne kari wannan assignment ɗin da research ɗin amma babu implementation a Najeriya wannan ainihin makarantar koyar da nasu da ke makarfi tun tana hanyar Jos Bandobuwa muka je muka yi wannan research din muka aje ta a matsayin ne a matsayin example makarantar da za a iya amfani da ita wajen horar da irin waɗannan abubuwan a horar da nasu don haka duk wani likita ko ina yake a duniya yana can a inda yake amma zai yi operation a nan zaria ko a sakkwato ko a katsina ko a birnin kudu ta hanyar wasu nasu da suke wannan wurin ta hanyar amfani da na'urorin zamani don haka ba sai an ɗauki mara lafiya an tunkuɗa shi wata ƙasa ba but the first challenge lokacin da na je abuja zan gabatar da wannan research din har da turawa a wurin abin da wani bature yake yi yake amma wannan research din daga kuna da electricity kuna da ta lantarki da za ta zauna na'urorin mu su yi aiki tukuna domin jiya muna zuwa jirgi ya sai ke muke na iya fa aka ɗauke wuta yake wallahi ta yake kashe shi ba a yi sun ce najeriya ke nan ta aka ɗauke wuta yake lafiya ta ce an ɗauke wuta ne za a kunna janareta yake a iya kot yake shi ya ta yake an ɗauko shi mutum shi ke nan kito ga su mun kwamfutoci ne mun haɗa su bayan kwana biyar sai a ce haddis ya ƙone bayan kwana ka za haddis in sai kuskure ka baka a kunne kafin ka dawo ta ƙone sai da an ɗauke wuta an dawo an kunna janareta an kashe ya zaƙo wuta da yawa ya watsa ya kaɗa wani abin shi kenan sai kuma ya ƙone ba haka ba amma makarantar da muna da wireless technology wanda duk makwabtan da in suna so za mu ba su ainihin password ko awa za ka iya buɗe ka hau kan intanet albani science academy darul hadisi salafiya free amma ba zai aiki ba sai don an kunna mai generator ya rike ya rike na'urar tunda ita na'urar da ita take aiki Allahu akbar sai ake rahmatullahi ala the father of seven point agenda baban seven point agenda ya rasu don haka juna ya'yan shi sun mutu Allahu akbar rahmatullahi ala al-walid wal mawlid eh to jama'a kun ina dan zuwa kadan don haka abin da malam yake cewa wannan irin fito da zuciya annabi da aka yi aka wanke ta wajibi ne kai imani da haka karka bujiro da wata magana don karkatar da wannan maganar daga hakikaninta me yasa lisalahiyatul qudra saboda ingancin ikon Allah akan haka don haka fala yastahilu shay'un min zalika babu wani abu wanda ya fi karfin haka a fito da zuciya to yanzu fa ba magana fito da zuciya ake ba ana canza a ɗan adam zuciya abu ɗaya ne har yanzu ya gare su kuma ba za su iya ba shi ne rai ya tsale maka an yi ruwa kudin ruwa min an yi rabbi har yau duk wata na'ura an sa sai a saka ɗan adam sai a kulle gam sai a sanya very sensitive kamarori ko'ina ɗan adam da kanta bacci sai su ga wani abu ya fita wannan abin ake so a gane menene turawa sun buga sun buga shi nake gaza wani professor min mayan ba ana rufe da injiniya nake ce musu they will never discover that yace no they will yace they will never nake ba za su taɓa ganowa ba har abada ba za su gano ba yau ne ba za su gano shi ba duk in suka buga suka buga suka buga sai su ce ne an unidentified object wani abu ne da ka kwanta bacci sai ya fita amma an kasa gane abin ne an kasa ganewa amma ita na'ura za ta buga shi ya fita in ka farka sai ya dawo mene ne rai ne suna nan sun kada sai raya sun yi wani incubator wata wata kwalba sai a saka mutum a ciki yadda ba inda wani abu zai fita sai an gani amma sun kasa gane ko ne sai dai su ga abin da shi ne Allah ya ce kudu ruhu min amri rabbi amma utitu min al-ilmi illa qalila sai da ka ba iya ganewa amma ka ga mu a cikin aya kwaya daya Allah madaukakin sarki ya bayyana yake cewa Allah ya tawakkal an fi sahima mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الله شريك ɗaukar rayuka a lokacin da suka kwanta bacci lokacin da suka mutu Allah yake ɗaukar rayukansu idan kika kwanta bacci sai rai ya fita idan Allah ya nufi cewa wannan rai ya mutu kenan daga bacci sai Allah ya riƙe ran dama yana wurin shi idan da sauran rai fa sai a sako shi to duk mutumin da ya kwanta bacci da yake faruwa rai yana fita daga jikin shi da yake ragewa a jikin shi shine numfashi numfashi ne kawai sai a baka in a slow motion sai a baka numfashi kawai kake amma babu rai idan ajali ya yi kai dama wurin yana ran yana wurin Allah sai a dawo da numfashin shi kenan switch off dama can kana rike sai sa hadisi ne sahihi a cikin littafin at-tibb an-nabawi na al-imam Abu Nu'aym annabi yake cewa al-maut ko an-nawm akhul maut bacci kan mutuwa ne hadisi ne sahihi yana cikin littafin at-tibb an-nabawi na al-imam Abu Nu'aym Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi kun ji dan haka duk abin da ya faru da annabi sallallahu alaihi wa sallama دعما الله تسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الدنيا التي الله نونا مكد آي أتكن جرم هون أكرمر حكومر هون أجهر أدماوا دكي أين جبس مصر أريوة نيجيريا Reverend Father matan shi ta haifi ɗa a kwankwasan gadon bayan ɗan da la ilaha illallah raɗau-raɗau a garin hon a cikin jihar adamawa zabran tsaba aka yi taɓo abin amma sai da ya bayyana ba wani abin ikon Allah ne mai shiga birki wani classmate dina daniel pastor kicin shi ne rabban faran su muka je sai da ya kawo yaron ba ta la ilaha illallah ba rubutu ne ya gani ran jaɓaɓo amma kai daga ganin yadda zanen yake ka san kalmar shahada ce ko suna ta ɓoyewa an samu daida da la ilaha illallah an samu dodon koɗi da la ilaha illallah to ne ya rage magana Allah ce samirihim ayatu fil afati Allah ya ce a sararin duniyar nan sai Allah ya ce sai ya nuna musu ayoyi sai ce wa fi anfusihim haka a cikin kawunansu hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq har sai sun gane cewa qur'ani gaskiya ne na haka duk wanda ya zo duniyar nan dukkan dalilai sai Allah ya nuna maka ya rage daga lokacin kai kafircin ka ji lafara Allah yana da madakata yadda zai tsaya jira ka na haka qur'ani gaskiya ne kuma fiyayyen halitta annabi gaskiya ne duk kafiran makka sun san fa an haifi annabi sallallahu alaihi wa sallama da wani khatam wani tambayi wani stamp a daidai dokin wuyan shi bayan wuyan shi haka menene a jiki muhammad rasulullah tun yana karami har ya girma anas da yake dan madina sahabi ne ba mutumin makka ba yace da girma na na gani ba so ɗaya ba ba so biyu ba yace kuma yanzu da muke ba ku labari ina iya tuna daidai yadda yake haka salman al-farisi da yanzu zai musulunta daga cikin abubuwan da zai karanta alfafansu na da cewa wannan annabin a jikin shi akwai tambari na annabta annabin baya karban sadaka annabin yana karban kyauta salman al-farisi ya zo da dabino ya miƙa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama nono guda na dabino suke ga sadaka sai ga annabi ya tura ya tura wa sahabbai ya ce ku ci sai salmanu ya ce baya don salmanu ba yaro ba ya girma duniyar sahabi ya girma annabi a wajen shekaru don an fara musulunci salmanu ya kai shekara ɗari biyu ba wanda ya girma shi duk zamanin amma kwage kwage imamu zahabi ya ce in ka gan shi sai ka ce da yake shekara hamsin ba yace amma duk malaman tarihi sun tabbatar da cewa yaro yana da shekara ɗari biyu da saba'in da wani abu سلمان الفارس فكرم تسير علام النبلاء فكرم الإصابة في تميم الصحابة في سلمان الفارسي يكاو أن نبي سيكوما سيكي بايا sai annabi ya fahimci wannan gaba ce yake amma sai annabi ya bashi ba ma ya gama gaba shi kashe gari sai dai sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah wannan kyauta ce sai da annabi ya aje gaban shi ya ja ya ci sannan ya ce jama'a bismillah ya ce biyu wanka shi gari da ya sai dai na baya baya shi ne sai annabi ya ji wani na rafin ya nuna mishi ce gashi ya ji a daina kwana kwana ba shi ne musulunta salman al-faris salman al-khair bai tuni ta suke a garin su ya je ya shiga addinin christianity ya shiga duk wata kungiya da ɗauka da evangelist da seven day adventist duk wannan hayaniya sai dai shi ba sai da haka duk wani maguri da ake a cikin addini ya riga ya sani yace amma malamin shi na ƙarshe ya mai wasiya cewa to gaskiya idan na mutu duk duniya ba za ka sake samun wani malami da ke kan addinin arziki ba yace duk Allah ba ce yace ku haka ne da malamin na ya mutu yace ni ne zauna hannun wani bishop sai na ga duk kuɗin da ake kawowa sadaka ba talaka sai koyi shi bai ci shi bai raba talaka sadaka ba yake sannan duk wata mijinta da duk wata ƙeta yake ina ganin shi yana yi yake da ya mutu suna ta tara kuɗi za a yi burial ceremony sai yace wannan malamin jeji ne fa kuma sai kamar yake ku zo ku ga kuɗin ku duk da kuke kawowa sadaka ga sunan kun ga koyewa yake sannan ku duba ku duba kaza kaza shi ne suka samu ice suka fece shi suka cire shi madadin su mishi bikin mutuwa salman fara suke shi ne dama ya ce dama malamin shi ya gaya mai na ƙarshe ya ce mai duk sauran sun gurɓace ƙarshe ne ya faru ya ce kai sai rungunan hannu ya zauna yana sauraron ran da Allah zai yi kawo annabi sallallahu alaihi wa sallam ana nan sai aka sayar da shi a matsayin bawa daga ƙasar sham syria sai a kawo shi madina sai zai ga garin cike da dabilan sai ga alama wannan ne garin da annabin nan zai bayyana yana sanin bishiyar da duniya ne mai gidan shi aiki sai kanwar mai gidan sai ta zo ta samu mai gidan wani in ka ji labarin mutanen nan ausu da hazrat sun je sun gawo ta wani bako da ƙuraishi sai da shi ya ce Allah na magana da shi daga kaman bakwai almani yana jin haka sai duro yake mai kika ce sai gidan shi daura abin ma da yake kai kana bawa kake aiki ka aiki na ruwanka da wani ya ja ce shi ba ya taɓa ka dai ka aiki a tura shi inda ya aiki shi ne da yadda ya zo kawo annabi wannan sadakoki da kyauta ya gani shi ne musulunta shi ne suka rinka annabtar da shi suka rinka wulakanta shi salmanin faris sai da abubakar ya je ya biya kuɗin shi salmanin faris salmanin hayar saboda baban shi ba ma guje ne mai bautar wuta ne sai ya zama yana kyamar haɗa identitin shi a adresin kanshi da mahaifin shi tare da musulunci bai hana ba haka ba a san sunan shi ba wata ran aka zo ana alfahari sai ni wani dan wani jikan wani ƴaƴan gidan su wani sai ya ce abin islam ai sabi abin siya ita ni musulunci ne baba na bayan musulunci ba mu da wani uba muke tun da bautar gunki muke muna bautar wuta muna shirka muna kaza musulunci ya mutunta muka zo muna bauta Allah ya fara da duk malaman tarihi sai ce salmanin farisi salmanin khair ibn islam salman ke rabbi allahu ta'ala an huwa arba'u dan haka jama'a ku hala ku na'am na'am na'am aha to ka ji ma anan ma ke ya ce akwai wani karamin asibiti ma anan cikin jariya ma ka ji ke mu ma da ke kauye ke nan kwamfiya ta duniya da ke an yi wani operation na appendix ga shi ana aka baka a wani duk waɗannan abubuwa ne a hankali insha Allah ta'ala sannan ba ka ganin da an kai maka kaciya sai ka kwana arba'in za ka sa wando yanzu fa yanzu aka yi maka sai su sa maka wando yanzu a hankali shi sa in abu ya fi ƙarfin ilimin ka karkai musu sai ka sallama kamar abin ne fi karfin kuɗinka kana da ƙungiyar kekenka naira dubu uku da ɗari bakwai izu ya gagare ka siye sai aka zo da wani sabon mashin aka ce dubu ɗari uku da hamsin sai ka ce ne sai ka ce ƙarya ne a gaskiya ne amma ya fi karfin ka kawai shi ke الرابعة درس نتبو كان من حكمة الإسراء قبل المعراج نادى جتكين حكمة إسرائي تنكا في المعراج إرادة إظهار الحق لمعاندة من يريد إخماده مثل ده الله يكي نبين الجسكية ووقتا بسكي أولين كي دون مثل أولين يريد الجسكية kun ga sun ɗaurin kai mutanen makka da ƙoƙarin su rufe gaskiya ko to na daga cikin hikimar isra'il tun ma kafin miraji ko Allah ya yi ƙoƙarin ya bayyana gaskiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam لأنه لو أريد به من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلا إلى البيان والإيضاح domin da daga makka ne aka ɗauki annabi aka yi iraji da shi da daga makka ne aka ɗauke shi aka kai shi saman bakwai kuna tunanin me zai faru waɗannan waɗanda ainihin suka yi musu a makka annabi yana da hanyar da zai musu wani bayani ba shi da hanya amma da yake an kama hanya daga makka an yi tafiya a titinansu an dawo ta titinansu da suka zo suka yi musu sai ce kuna so ba ku labari sai ba ku labari sai burin ka ba su labari kun ga da daga nan ne aka tafi saman bakwai ya ya taɓa zuwa saman bakwai balle an ba shi labarin da abin da ke hanya ya gaskata ko ya karyata na ga shi malam yake cewa falamma zakara annahu usriya bihi ila baitul maqdis yayin da annabi ba da labarin cewa an ɗauke shi an kai shi baitul maqdis sa'aluhu an ta'rifatin juz'iyya min baitul maqdis sai suka tambaye shi an ta'rifatin juz'iyyat ya yi musu bayanin wasu ɓangarori na bauti makabit kanu da auha saboda su sun taɓa gani ko kun fahimta jama'a wa alimu kuma sun san annahu lam yakun ra'aha qabla dalika sun sun san cewa kafin wannan lokaci annabi bai taɓa gani ba da haka sai suka ce ya faɗa musu ƙofar baitul maqdis wace iri ce falamma akhbarahum biha yayin da annabi ya ba su labaran duk abubuwan da suka tambaya حصل التحقيق بصدقه سيتبت جسمير مجلد بيفعل فيما ذكر من الإسراء إلى بيت المقدس في ليلة cewa gaskiya ne an yi tafiya da shi a wannan ainihin dare ainihin wato zuwa baitul maqdis inda abin da suka tambaya biyu ya faɗa malam yace wa idza sahha khabaruhu fi zalika to kaga tun da ya zama labarin da ya faɗi game da haka ya tabbata ko لازم تصديقه في بقية ما ذكره واجب دين يكون في أجل كفاش بصورا أبو جهل يفهم صلى الله عليه وسلم mutum ne ya ce maka ya je busau sai ka ce ƙarya ne in da kake baka taɓa fita daga garin nan ba sai ce to ka ga dai muna kama hanya kafin mu tafi ta zawiya na ga Ahmadu Bello University na ga Teaching Hospital na ga kasa ya fara faɗa maka wasu abubuwan da kai ka san in mutum bai zo ya gani ba bai iske karar ba to yanzu in ya ce maka don haka ɗaurin auren wance da wani da aka yi a gusau yana gudu kaga kuma tun da har ya iya baka labarin abubuwan da ke kan hanya keke da keke ka yarda to ya bugu ne sai ka yarda da duk abin da zai biyo baya an fahimta jama'a amma mutanen maka suna da mugun taurin kan tsiya duk abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi sun gama yanke shawarar cewa ba za su ainihi yadda ba amma da sun yi kansu tukka da warwara don su din ne kuma suka sanya mishi al'amini amintacce ne gaskiya amma kuma daga baya sai suka dawo suna ce mishi azzamini abin zargi makayyaci الخامسة درس مدير في الإسراء إلى بيت المقدس ثم العروج منه إلى السماء دلالة على ما لهذا المسجد من مكانة إسرائيل إذا أكد أوكي النبي صلى الله عليه وسلم على مكة زوا بيت المقدس فنم أكد أوكيش دجنم كم زوا أيهم سما فوانا ينا مني زوا بإن يبدو وانا مسلاتي وقدس يتد درجة وأهمية بكم مهمة خاصة بمسمى هناك مسلاة القدس هنا بدرجة مسمى مسلاة ضمن القدس هنا بأيهم متأي يجير من درجة أزكاة المؤمنين ينبغي أن يدركها المسلمون في كل مكان واجبين دكا المسلمين سجانوا وانا من أيد وانا درجة أقوى نولي سكي جماعة كنجي مسلاة القدس yasa ba a ɗauki annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an kawo shi masallacin gari kaza ba ko an kai shi makabartar gari kaza ko an kai shi hubbara da ke gari kaza me yasa aka ɗauke shi aka kai shi birnin kudus wannan dalili ne akan cewa wannan masallaci ainihin wato yana da matukar daraja kwarai da gaske wannan masallacin jama'a shi ne masallacin da Allah ya tattaro annabawa annabi ya musulmanci wannan masallacin shine masallacin farko bayan ka'aba da musulmi suka ainihin danka a hannu suka je suka wanke wannan masallaci daga duk wata kazanta ta cross da gumaka a zamanin sayyidina umar amma a yau wannan masallaci a cikin shi musulmi suna shiga su ibada kiristoci suna shiga yahudawa suna shiga amma abin da kai da kiristoci da yahudawa duk suna da yancin ibada amma musulmi duk wanda suka shiga juma'a akalla sai an jefa musu tiya gas a wannan masallacin ne ainihin alharbi salibiyya wato yaƙoƙin da kiristoci suka tayar na kashe musulmi kisan ƙare dangi yau shekara ɗari bakwai da ta wuce ko ɗari takwas a zamanin salahuddin al-ayyubi sai da kiristoci suka yanka musulmi maza da mata yara da manya masu tsohon ciki da masu goyo sai da suka jike masallacin kaf da jinin musulmi tun daga bango har ainihin floor har shimfiɗa ƙasa to wannan masallacin a yau mallakar shi da ikon shi a hannun yahudawa take wata rana aka zo kawai su yahudawa su rufe su ce ba za a yi sallah a zahar ba sai su ce yau ba za a yi sallar la'asar ba yau ba za a yi magariba ba wannan masallaci wajibi ne duk inda musulmi suke su san cewa yana da daraja don haka fala ya tahawani bil masjid al aqsa musulmi bai kamata su wulakantar da masallacin nan mai daraja ba bai kamata su sakaci game da shi ba inna al qibla tayni na fata an gano al qibla biyu da musulmi suke da ita musulmi suna da al qibla guda biyu to wannan masallacin shine al qibla farko alƙibla ta biyu ita ce ina ita ce ka'aba musulmi lokacin da aka dawo madina sai da annabi ya wata goma sha shida zuwa wata sha bakwai yana kallon birnin kudus nan yake sallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har yahuda suka rinka tsegumi suna cewa ma wallahu an qiblatum allati kanu alaiha me ya raba musulmi daga alƙiblar da suke fuskanta da a makka ana kallon ka'aba ana dawo madina sai aka ce annabi ya koma yana kallon birnin kudus ya koma yana kallo amma dan ka san yahudawa duk wani abu da za ka duk wani sassauci da za ka duk duk wani compromise matuƙar ba barin addinin kai gaba ɗaya ba Allah ya tallahi inda da yahudu ne ba kai ba sallar ba ta annabi yana yi amma kuma yana kallon inda masallacin da suke girmamawa yake inda suke kallo madadin su ce na dalla mutumin ya fara sabuwa ko kuma muka fara cewa me ya raba shi daga wannan alƙibla me ya sa idina me ya sa ya dawo kamu saboda da yahudi a cikin kafircin shi ne maka hasada ma wai ka bar musulunci ka koma ka ba addinin shi to ne maka hasada so yake ka bar addinin musulunci ka koma ka zama free thinker tunanin ka ya lalace ka koma kana shan giya kana gantani kana iskanci kawai to shi madalla amma wai ka bar musulunci ka dawo christianity sai ce darajar ka bata kai a barka kai addinin kiristiyanci ba darajar ka bata kai a barka ka shiga addinin yahudanci ba sai sa ku je ku samu lacca ta da ne a muciya na sa mata matasa wannan laccar na yi analyzing abubuwa guda shida da suke amfani da su wajen raba 'ya'yan musulmi da addini ba kuma tare da dawo da su zuwa ga wani addinin ba daga ciki akwai ne daga ciki akwai mata akwai fina-finai su ne ga kuma sun cika intanet pornographies hotunan batsa da duk wani abu daga ciki akwai duk abubuwan shagaltarwa game da rayuwa ka dubi irin yadda suke shagaltar da mutane game da rayuwa ka duba yanzu kafin ka fara tunanin kar ɗanka ya gano kaza tun ya riga ya gano abin har yayi nisa a kai yanzu ka dubi abin da aka yi ta hayaniya shekarun baya ilimin karantar da jima'i da ilimin karantar da jina wannan abin sun riga sun yi approving din shi shi yasa yanzu ka tura ɗanka makarantar gwamnati akwai yiwuwar daga cikin darussan za a sanya mishi sex education idan ka tura ɗanka wata makaranta wadda take ta missionary ce haka za a karantar da shi sex education na haka kafin ka faɗaka yaro ya riga ya lalace a daidai lokacin da ake karantar da shi sex education ita malamar da take karantar da shi tana nan ta sanya minijo ko minisket a daidai wannan lokacin in ya kalli classmate din shi sai ganta da matsatsen wando da t-shirt matsatsiya ta matse mata nono da duk wani sandar da kuke sa a kofar polytechnic ko fce ko university kuna yaudarar kanku ne wai akan dress code shi kanshi wannan sandar ɗin munafunci ne ko kun san menene za ku fito da shi ku kafa doka ka je duk wata jami'a da aka kafa wannan samun da ku zai sai a ce ta yi dressing in the modest way ka je ka ga menene modest din zai modest din shi ne cikin din kada ya zama ainihin wato ana ganin pants ɗinta a a waya ɗan ko ƙasa rabin cinya to shi ne modest din yanzu kuma ya katta matse ta fam amma dai ta dan matse ta haka ta zama dai akwai speed dai haka ne shi waɗannan 'yan matan da suka saba dress code din a cikin jami'o'i ba a tsanarsu ba a tsanarsu amma wannan yarinya da ta sanya hijabi ba an tsane ta yarinya ce har muka gama makaranta shekara biyar malami arno ya tsane ta a aji kullum sai ya yi magana a kanta saboda ne Bairabu ya ce tana son ya dogon hijabinta yana kyare ta yana cewa kin je kin ɗauki al'adun hausawa al'adun da ba naki ba dogon ki birge hausawa su ga sunan hausawa amma ba sa sa irin naki ya ta kyare ta kai har da wata ran na san kamushi sun ce ai dama yana jiran ran da zan yi magana ne na ce mishi kwarai da gaske na ce mishi ai university wurin yanci ne sai nake mishi yanzu waccan concept ga ta nan ƙattara da ce fiziki haka ne ko da haka ba za a rana nake kowa ya shigo a ajin mu nace sai na yi magana tun da kuka gaishe magana nace nan jami'a ce ba sakan ce bane nace kuma in ba dan karatu da biye dan ƙarya ta bai girme ni a shekaru ba na haka tun da yi magana ni na sai na yi nace concept ƙattara da ce ga ta nan an batta ne a jikinta nace wannan al'adar fiziki na ce wannan ba al'adar tuzi ba ce me yasa ba ka yi mata magana na ce sannan ni kullum da ka ganni wannan rigar da ke jikina ba al'ada ta ba ce me yasa ni ma ba ka yi min magana na ce kai ma da kake kabilar igala wannan kwad da ka sa ba al'ada ka ba ce me yasa na ce sai da haka ana son zaman lafiya a ajin nan to ka sake maganar al'ada kowa a bai shi da al'ada shi kuma nan jami'a ce amma na ce na ba da garanti a bar mu mu da muke sanya kayan nan na gida don ci ranar jarabawa a ga sakamakon da za mu fita da shi nake abin da ya kamata ka bada muhimmanci ke nake kuma mu roba kar ka manta darasin ka dama gaba ɗaya aure muka yi muka ga dama sai mu jefar da shi ba shi da muhimmanci a wurin sai mu tashi kawai mu ficewa ta jami'a ce Allah ya ce ga yarinyar nan da tun yaro kan class upper ta fita da shi maryam sunanta sai da muka nada ta amira a mss afuti ka je ka bincika 2004-2005 ita ce amira ta mss daga lagos take sai me yasa ka shiga cikin jami'ar ahmadu bello nan duk mun campus da kongo campus ka je ka yadda aka tsani 'ya'yanmu don suna son hijabi sardauna bai kafa jami'ar ku je ku duba constitution din shi ne yace bai kafa wannan jami'ar don ta saba al'ada da addinin mutanen zariya ba laifisin muka je nema na kafa gidan rediyo a makarantar nan darul hadi sai ka ce ba a kafa rediyo na addinin musulunci sai na ce na ce makaran kafa gidan rediyo na addinin musulunci wai kawai daga gani ne ba a kafa amma catholic ta suna da gidan rediyo a cikin abuja roman catholic a cikin abuja ana yaɗa bishara ta christianity da hausa da yarabanci da inyamuranci da fulatanci duk ranar lahadi za ka ji ana karatun babul ana fassara shi da fulatanci saboda abuja kewaye take da fulani zankani amma kawai gaggazuwa mun zauna mun yi ne a kan license yake ba a ba da license na islamin na ce mishi na ce maka na zo karɓar license na gidan rediyon musulunci na ce ake i'm sorry na ce kai wani irin kaskancin wannan jama'a don daga an ganka da dogon da ta tsanye ka yanzu ku je ku gani ne dogon da ne gani tun daga gaba ta shiga abuja har kowace kana mai dogon da aka tsana duk yaran nan da ke buga gama da mai gama ba sa sa dogon riga yanzu ba wanda yake da gemu shaf suke sawa ashe ne ya kamata ba sai a rinka kama masu shabbin dajen su abuja a ce su ne prime suspect sun yake faruwa an tsani musulmi ne in ba don akwai masu hankali da kan gado cikin musulmi da ke kwantar da musulmi hankali ba irin waɗannan abubuwan jama'a ba fitina ta za ta rinka tashi ba ku dubi ne ne ya faru a jos ranar sallah mutane za su je masallaci kai a buɗe musu wuta a ina a cikin garin jos jos garin musulmi ne ɗari bisa ɗari paul birbir shi ya faɗi wannan ba ni ba paul birbir kuma mutum plato ne shi ya ce garin jos garin hausawa ne musulmi ba kasar ɗin nan muna da shi yanzu an tashi karatu kana so ka tsaya sai a buga maka lecture sai suka yi ta lokacin baban gida suna zagin baban gida tun wannan lokacin nake da lecture da yanzu ana tashi ka tsaya kasar ne sai a buga maka shi takin da muke aikin kasar ɗin arnan da ka ji irin kalmomin da suke faɗi yau shekara ashirin da bakwai kuma ga shi su ne suke aikatawa har yanzu amma duk wanda ba wani mataki da aka ɗauka a kansu sannan ka koma ka je ka bincika tarihin rikicin jos na farko ne ne haka siddan aka ce ranar juma'a a tura wata mai ɗagaggen jeans mai ɗagaggen skirt ta je ta wuce ta cikin musulmi suna sallar juma'a masallacin da wannan bawan Allah da ke tafsiri nan kuje da Malam Bakar gudun anan ne aka je wannan Malam Sa'idu Al-Hassan Jos yana tsaye yana hutuba ba kai ko ji ana kayaniya me ya faru za ka ce wata ce ta za ta wuce ce ku barka ta wuce za ka ce abin ya wuce nan malam da dangan aka turo ta wasu sun je sun makalkale da kwari da baka a lokacin da kibiyoyi kawai ta zo za ta ce ta cikin musulmi ta wuce me yasa wajen da babu suna sallah a garin Jos. Kashi casa'in bisa ɗari na waɗanda ke zaune a garin Jos tun kafin lokacin sardauna hausawa ne kanawa. Ka ji ka binciki tarihi. Amma matsalar kullum nuɗin nuɗin muna da tamu matsalar dole ne da adalci mu ɗan ne kan mu. Mutanen da suka je suka zauna a wurin ne suka rinka yi ba a bai wa karatu muhimmanci ba. abin da muka faɗa muku kenan cikin jerin je karatuttuka nan da watan azumi muka ce ne so muke ku zama academically sound a taɓo ku a karatu a ji ba sauki amma kun zama yan daba kun zama yan tauri kuna da zuru da laya kuna da laya ɓata no this is an outdated technology we don't need it anymore in our midst ba ma buƙatar waɗannan amma abin da muke so a je a same ku da ilimi zanzan sai zama wajen ilimi suna da rauni sakamakon wannan waɗannan makiya suka zo suka yi abin da suke yi ina fata an gane na biyu zai da farbai ne zai ce musu zai cire musu wannan arno daga sarautar jos ya za a ce kun ilimi ne hausa mafi yancinku amma arno ne yake sarauta sai mai rari ke zai zauna ya gaya mishi yace farbai ne ya zo ya yi tare da mu ya ce zai cire ka haka kai marmara ka gudu ka gudu ka je ka tafi ba sai ba farbot ya to ya zai faɗi gaban farbot na kamar zai su da yana kuka farbot ne ce lafiya ya ce ranka da an ce ba ka cire ni ne na maka ni a yaron ka ne in ya kuskure kai min duka ka faɗa min laifi na farbot ne ce a waye gaya maka ya ce wani bayanin ne ce shi kenan ka kwantar da hankalinka ba za a cire ka zai ka zauna abu ne zai same su ce to kun ci amana ba na sirrin ta muku magana kun ci amana ba ko to ku je za ku ga abin da zai samu har ne zai ci gaba da shugabancin ku har kiyama ta tashi ba shi nan daga a ɗauko wannan fitsararre mai sunan ganyen shayi sai a sanya wannan mai sunan sabulu tabbas bangon jos bango ba ba ganyen shayi ba ne wannan sunan jiki sabbi da rike tambot wannan bango kaza kashin wasu bayan sallar nan jama'a kuma shi ke nan fa magana ta wuce ana ta magana a rediyo ga shi ba shi ga shi nan muna da video clip din jama'a biyar ne makarantar nan gobe za mu ba shi video clip din na abubuwa live da aka yi musulmi ranar sallar nan da ta gabata yau mako nawa kenan ne da yake mako biyu ba Allah ya kiyaye don haka jama'a kun ji wannan sau da haka Allah ya tsare mu al'ummar musulmi daga duk wani ainihin wato sharri malam ke cewa fala ya tahawani bil masjid al aqsa musulmi kacci sake su yi sakaci game da wannan masallaci da kudus ila al qibla shine ainihin al qibla ta farko ta musulmi wa masra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan wurin isra'il manzon Allah wurin da manzon Allah ya tafiya ta kanas Allah ya kai shi da daddare sallallahu alaihi wa alihi sallam na ka mafi karancin abin da zamu iya wa ƴan uwanmu da ke wancan wurin jama'a shine addu'a kar mu manta da su amma ku sani da cewa wajibi ne shugabannin duniyar musulunci su yi ƙwazo domin karɓo wannan masallaci aikin da sai na umar yake ya sanya ainihin manya-manyan sahabbai irin su abu musa al-ashari yace sai an karɓo wannan masallaci sabon musa suka je sai da suka yaƙi suka karba sai na umar ya zo ranar ba da mabuɗi aka ɗauki ɗan mabuɗi aka ba shi haka ya faru kamar yadda nake muku shekaru ɗari takwas da suka gabata zamanin su ibnu asakir babban sojan musulunci gwarzon musulunci a lokacin shine ainihin abin nan ayyubi salahuddin al-ayyubi aka ga karɓo wannan masallaci amma ba a kashe kowa cikin su ba kan ikon Allah za ka je aka tara su za su yi hayaniya sai salahuddin ya ce a kwantar da hankali ba za a kashe kowa ba yace amma tun da mun ci ku da yaƙi kowa ya kawo dirhami biyu kamar yanzu a Najeriya ne a tara mutum sai a ce kawo naira ashirin kawai kana tsammanin za a kashe ka fa sai aka ce kawo naira ashirin kawai wanda ya bayar ya bayar sai a ce ya wuce sai ga wani ƙasar rabin fada ya zo ciki takar takar takar da ƙasiyar teba da kuɗi dubu guda ga mabiya mun sun kasa biya sai suka ce yawwa ran kai daɗe umar wannan mutumin kuɗin mu ne a umar ne a salahuddin kuɗin mu ne da muke tarawa kuɗin taimako ce a ba ku da dalili a hannun shi kuka gani ba ku da dalilin cewa kuɗin ku ne sai almajiran salahuddin suka ce a ɗibi waɗannan kuɗi a biya musu tara mana yake a kuɗin shi suka rinka roƙon shi fasto ba za ka biya mana ba ya kalle su kawai ya jefa naira ashirin sai gudu ya tafi da kuɗin shi ya je cin abubuwan shi da aka gama suna taɓarin jiki suna tuna farfaka shi kenan za a kashe su su rasa ya ba su sai salahuddin al'ayyubi ya ce ku yi a hankali ku kwantar da hankalinku sai ce a ɗauko ne da kashi yana da kuɗi sai aka kirga su ta ka kirga su sai ce sai biya musu shi ya biya musu shi ne wani wani mawaƙi ya ce hasbu ku mu haɓar ta kawo ki bai mana wannan kaɗai ya ishe ku ya ishe mu da a lokacin da kuka mallake mu kuka kashe mu kuka ƙona mu kuka jiƙa jinin mu da masallaci ya ce ya ba shi mun ƴan ta abin da muka kenan gaba a anguwan ana bin su ana kashewa ana kona gidajen su zama ni ne nake ɗiban yan banga muna zuwa muna kashe gidajen da aka cinna wa gobara ni ne nake zuwa muna korar yaran nan wannan abin ba shi ne musulunci ba ba haka ake interpretin musulunci ba ce ka je kashe mutum da haka sun ba yaƙi ake ba ba jihadi ake ba wannan hayaniya ce amma su ya suke yankin mu ya suke mutanen mu ku je ku samu in abu ya kama a kudancin zariyar da suke yi a nan yanzu a cikin kwamfutar nan ta makarantar mu ga hotuna nan na irin wanda suka kona mana masallatu da makarantu da gidaje a nan saudan zaria a ɗauki mutum da shi da ɗan shi limani ne da ɗan shi labarin masallaci aka saka su a rijiya sai aka barbaɗa musu man fetur a sama sai aka rufe rijiyar yau kada a kona su ma su mutu da wuri sai aka basu yayi da tukukin man fetur da rashin iska ya kashe su a nan haka aka yi kusa da zankuwa amma wani abin mamaki babu mutum ko kwaya ɗaya da aka kama a kudancin rariya babu rabban tsaba ko kwaya ɗaya in ka kai state cid babu mutum ko kwaɗe da aka kama me yasa saboda shugabannin su sun ce ba su yadda a kama kowa ba shikenan magana ta ƙare iyakar magana ke nan suka kawo mun hoto yau mako biyu suna neman don girman Allah ga wani masallaci sardauna ne ya gina musu shi ga shi an rusa shi an ƙona don Allah zo mu gina musu shi yau mako biyu hoton yana nan cikin kwamfutan mu waɗannan su ne irin ɗabi'un da suke yi Allah ba da mutum su ke kiyaye jama'a su da yadda lokaci ya ƙure sai mako na gaba insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta